babi na takwas babun fi aukati salati wa asma'iha babin lokutan sallah da kuma sunayen sunayen sallah kowace sallah da sunanta saboda yara ake su a koyawa amma salatu subuhi sallar asuba fahiyar salatu musa inda ahalin madina abun mutanen madina abun mutanen madina ita ce a salatu musa a wajen su da ke an yi sabani akan wace sallah ce a salatu musa tare da sanin cewa idan aka ce a salatu musa din ba ana nufin sallar tsakiya ba kuma da galibi ya ce sallar tsakiya sallar da ta fi daraja an dauko daga wasu wasu ba wasu ba akwai wasu tafafi sai shi ne daraja akwai wasu bisukun sai kuma tsakiya a ce hafizu ala salawati wasu salati musa to mushtaqqun ne min al wasat bi ifatihi sin wannan ne ya zo a cikin aya wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata sanya ku ku al'umman manzan Allah al'umma ce mai daraja kamar yadda yake kuntu khairu ummati da linnas anan ya ummatan ne yace wasatan saboda wasatun masdar shi kuma masdar a lafazi ɗaya ake mayar da shi sifa a lafazi ɗaya zaka ce anta wasatun antuma wasatun antum wasatun anti wasatun duk da lafazi saboda haka musalatin musa duk takallufin da ake yi wace sallah ce a salatin musa din ana mata fahimtar cewa ana nufin sallah ce ta tsakiya a sallah mai daraja ake yi wahiyar salatin fajiri kuma ana kiranta da salatin fajiri fa'awwal ha farkon lokacinta insida'ul fajiri limutaridi bittiyai farkon lokacinta wato tsagewan tsagewan hasken fajir din yankowan yankowan hasken hasken alamu wayewan gari saboda dama an ce fajiru din asalin ma'anar fajiru shine alamun wayewan gari to hasken alamun wayewan gari din ya yanko al-mutaridi wanda fajar din shi yake nufi da hasken alamun wayewan garin almutari wanda yake ya yadu a sama ya yanyayi hasken ya yadu wato abu ya yadu ya kasance yana da fadi shi ake cewa almutari wannan yaduwan nashi ya ce bibiyayi da haske fi aksal mashirki a can wato karshen karshen ko can nesan mashirki wato gabar zahiban ya ce wannan hasken yana tafiya minar kibilati daga kibla ila duburin kibilati zuwa duburan kibla a nan a ibn ghazi ya kawo iskalai guda uku a ciki iskali na farko ya ce da ya ce fi aksal mashirki zahirin wannan ibara na nuna cewa hasken fajar din yana fitowa ne daga aksal mashirki ma'ana can ƙarshe da nesan gabas sannan kuma da ya ce minar kibilaci din wannan kuma yana nuna hasken yana fitowa daga kibla a ce ma gabar kibla gu ne daban-daban saboda akwai wurin da ba gabar ba ne kiblas kibla daban gabar daban za su yi haduwa za su yi rabuwa sannan kuma da ya ce ila duburil kibla to kibla ba ta da dubur saboda idan aka ce dubur misali idan gabar ne kibilar mu mu kaman anan to za ka iya yi wa sallah gabar za ka iya yi wa kuma yamma sallah wannan ya nuna kibila tana da duburki amma tunda idan kibilar ka gabar ne ba zai yi ka yi sallah yam- yamma ba to kibla ba ta da dubu to wayannan abubuwa guda uku su ne su ibn fakhar har da ibn gazi har al-habba dukkan su suka mishi ijiradi a nan to wasu suka ce abinda shi ibn abi zaidin al-qayrawani yake nufi alkibla din da almashirik din ɗaya ne ɗaya ne kaga kenan wannan iskalin ya tashi kenan kamar ya maimaita ne ya ce hasken da yake bullowa ta sama a gabas kuma ya ce hasken da yake bullowa ta sama a, a kibla gabas da kiblan kuma abu ɗaya ne kaga an warware wannan kenan kuma dubur dinnan da aka ambata a nan ba dubur ba ne na asalin wanda aka sani a ce duburan abu opposite din abu misali misalin ka ba wa gabar gaba to yamma shine duburinka ba wannan ne yake nufi ba dubur din yana nufin wato tsakiya tsakanin hasken da farkon hasken zuwa ƙarshen hasken shi yasa ya ce zahiban min alkiblati ila dubur kibla kamar ya ce farkon inda hasken alfajirin ya yanko ya taso wato zuwa karshen iya farkon inda kake gana hasken zuwa karshen tsakankanin wannan shine dubu to da wannan wasu shurrahu suka warware waɗannan iskalai guda uku wanda ibnu ghazi ya kawo su wasu kuma suka ce a ba haka ba ne ya yi bayanin wato abin nan ɗinsa wezarsa geografiyar inda shi yake rayuwa ne ya yi bayanin wannan ne sai suka ce a lokacin sanyi a maghrib can inda yake rayuwa kai rawan din a lokacin sanyi rana tana fitowa daga kibla ne lokacin sanyi lokacin da ba lokacin sanyi ba ne kuma hasken da yake fitowa na alfajar din wato baya fitowa a bangaren da ranar yake fita ma'ana yana canja yana yana yana yana yana yana canjawa to a wani in dai ba lokacin sanyi ba ne wannan hasken alfitar din ba zai fito ma da inda inda inda kiblar inda kiblar yake ba sai hasken ya fito inda ranar take fitowa shi ne zamanto kusan abu ɗaya ne ake nufi sannan kuma shi wannan hasken idan ya fito daga aksal mashirik din sai ya je kibilar daga kibilar kuma sai ya dawo duburan duburan kibila yana nufin wato opposite din wannan kibila din a nan dubur din ba ya ba wa kibila dubur ba ne yana nufin farkon kibila da ƙarshen kibila yana nufin wannan da wannan ijaba guda biyu ne aka warware wannan ishikalai guda uku wanda ibn ghazi cikin manzumarsa da ya rubuta ta ta mushkilatu risala yake cewa fa mushkilatu ha wujudul wa wujubu tuhuri lilistihadati wa waqtul fajr din ana mun karanta wannan wujubu tuhuri lilistihadati din mun karanta wannan wa waktul fajirin kuma yana nufin wannan kenan da wannan ne za ka warware mashirin din da ya fada da kiblan gube ne dubura dubur din ba yana nufin ya ba wa kibla dubura ba ne a'a tsakankanin kibla da kibla tsakiya shi ne au ko kuma yana bayanin yadda alfitir din yake yankowa a wezarsa da geografiya na kairawan wanda muka bayyana cewa kai rawan din yanzu yana cikin jazair ne yana algeria shi yasa ya ce hatta yartasi'a fa ya ummal ufuk har sai wannan hasken da ya yadu ya bi tsakanin kibla da kibla din ya ɗagu ya haɗa ufuk gaba daya da farkon ɓangaren kibilan ko ɓangaren da hasken ya fito mashirin din hasken daga nan yake da farko daidai farkon alfijir tukunan zai zo ya bi ufuk kewaye gaba daya wa akhirul waqtil isfarul bayyin sannan ƙarshen lokacin sallan asuba al isfarul bayyin shine hasken da ya bayyana zai bayyana dau haka hasken rana bai fito ba amma haske zai bayyana dau to lokacin da haske bayyana dau rana bai fito ba to shine ƙarshen lokacin lokacin sallar asuba to nan ma wasu suna ganin cewa akwai iskali iskalinsa shine saboda al-isfar bayyin din daban al-isfar daban an ce al-isfar sama yayi haske dab da an gama sallan asuba in an ce al-isfar bayyin kuma to fitan rana ne saboda haka wanne ne yake nufi alam me wanne daga ciki ne yake nufi to shi ne wasu suka ce tun da a nan gaba ya ce ya ce allazi iza sallama minha bada hajibu shamsi to a nan al'isfar bayyin din yana nufin fitowa rana ne fitowa rana yake nufi kamar yadda wannan kuma shi ne ra'ayin a ibn wahab shi ibn wahab ya ce a ƙarshen lokacin sallan asuba fitowar rana ne ibn qasim kuma ya ce ƙarshen lokacin sallan asuba al-isfar ne al-isfar ne to saboda haka zahirin ibarar ibn abi zaidin yana na farko al-isfarul bayyin kamar ya bi ra'ayin ibn qasim ne a ƙarshe kuma ya ce alladhi za sallama minha bada hajib bada hajibu shamsi ma'ana abin da ya rufe ya rufe ranan zai bayyana ranan ta fito wannan kuma zahirin sai na nuna ya faɗi ra'ayin ibn wahab amma tunda ya ce al-isfarul bayyin to wannan lafazin al-bayyin din zai nuna maka fitan ranan yake ne musamman ma da ya ce alladi idan sallama minha bada haji shamsi saboda haka a malikiya ra'ayi biyu ne akwai kaulin cewa lokacin sallar asuba ba zai fita ba sai rana ta fita wannan shine shine kaulin da za mu fi jin daɗinsa za mu fi za mu fi sakewa don ɗan ƙaramin makara zai hana ka samu sallar asuba saboda sai rana ta fito lokacin amma idan aka ce isfar ne fitan lokacin sallar asuba to mutum da yawa to ba zai samu sallar asuba a kan lokacin sa kuma bai na hazaini ya ce abin da ke tsakankanin lokutan nan guda biyu waktun wasi'un ya ce lokaci ne mai yalwa yadda in dai ba mai sakaci sosai ba ne kowa zai samu zai riski sallah asuba a lokacinsa wa afdalu zalika awwalu amma mafificin shine farkonsa kaga wannan ya fito mana ma da bayanin abin da muke nema kamar ya ce ma ne farkon lokacin inqita'ul fajr da ya ma magana yankewan alfijir wannan hasken da zai yanke na alfijir ya kwanta a kibla din wannan wanda yake ma magana daga wannan lokacin zuwa isfar din shine lokaci na farko wanda ya kamata kai kokari daga cewa ka yi sallah a wannan lokacin amma daga isfar din har zuwa lokacin da hajibu shams zai bayyana ma'ana har zuwa lokacin da rana zai fita to shi ma wasi ne tsakanin isfa har zuwa rana ya fita tsakankanin su lokaci ne wanda yake wasi wanda za ka iya yin sallah har zuwa lokacin da rana zai fita in rana ya fita sallah asubanka ya zama kazayi ba a dayi ba ta shi ne ma'ana a wawaktul fajr da ya fada wancan baitin ووقت الظهر إذا زالت الشمس عن كبد السماء yace lokacin lokacin azar idan rana ta gushe ta kauce daga tsakiyar sama kabid din asali fufu ne amma ana abbara da duk abin da yake tsakiya idan kauce daga tsakiyar sama wa akhadha dhillu fi ziyada sai inuwa ya fara karuwa ma'anan kowanne abu inuwansa zai na zai tsawonsa zai na karuwa tsawon inuwansa ya fara karuwa wa yustahabu an tu'akhkhara fi sayfi amma ana so a jirkinta a lokacin zafi ila an yazida zillu kulli shay'in rubahu yadda inuwan kowanne abu zai kara rubu'insa rubu'in wannan inuwa din yanzu misali idan abin abin a abin inuwansa zira'i hudu ne to ya zama to zira'i biyar ne ya kara rubu'in sakin ya zama zira'i biyar to an fi so haka ba da zillin lazi zalat alaihi shamsu ya ce wannan ya ce za a fara lissafin ƙarin inuwan kowanne abu ƙarin rubu'in inuwan kowanne abu din ya ce bayan wato inuwan gushewar ranar inuwan ƙarin inuwan da ake samu a sanadiyar gushewar rana din kaucewar rana a tsakiyar sama din to ba za a yi lissafi da wannan ƙarin ba saboda a nan akwai ishikali na luka su larabawa idan sun ce zillu zillu suna nufin inuwan da aka samu bayan zawali in sun ce fai'u inuwan da aka samu kafin zawali shi kuma anan ya ba wa zillu din ma'anan fai'u ne zillun ya zo ya ba wa ma'ana na fai ma'ana na fai'u saboda haka abin da yake nufi idan rana ta gushe a sama ta kauce ba ta sama sak to inuwan kowanne abu yana karuwa a sanadiyar wannan gushewar rana to cewa kowanne abu ana so a ƙara rubu'in tsawon a ƙara masa rubu'in tsawon sadin to ba za a yi lissafi da wannan ba ba za a yi lissafi da ƙarin inuwan da aka samu a sanadiyar gushewar rana ba sai an bar wannan tukunan za a yi wannan lissafi wannan shi ne abin da yake nufi zai zo ya magana kuma shi dai irin wannan a nan gaba kaɗan ba tare da bata lokaci ba tare da bata lokaci ba shine ya ce wakila wasu kuma suka ce kuma an ce inna ma yustahabbu zalika fil masajidi ana son hakan ne a masallatai a na lokacin ranar da aka ce ayi ibraji din a dan kara time din to ya ce ana son wannan ne idan a masallatai ne yudurikan nasu salata saboda mutane su riski sallah wa amma rajulu fi khasati nafsihi amma mutum gashin kansa shi kadai fa awwalul waqti afdalu lahu yana nufin shi ibradin za a yi a masallaci ne in kai kadai ne za ka yi sallah a dakin ka a gidanka to ba wani magana ibradi sai dai kawai a kai sallan ka farkon lokaci wakila kuma an ce amma fi shiddatil harri wancan yana magana akan lokacin zafi ne kawai lokacin zafi din akwai lokacin da zafin yake da tsanani akwai lokacin da zafin ba shi da tsanani wancan ya yi magana akan lokacin saifu ne waiza na saifu akan wannan ya yi magana kai amma tsananin zafi ya ce fal'afdalu lahu an yi guri da biya wa in kana wahadahu tsananin zafin ne to abin da ya fi masa shine ya sanyanta shine ya sanyanta sanyanta nan imma a yi amfani da wancan ka'idan da ya faɗa karawa kowanne abu a rukuin inuwarsa hau kuma a yi amfani da lokaci musamman lokacin da kana sallah karfe ɗaya ko ɗaya da rabi sai ka kai shi karfe biyu in kana sallah karfe biyu sai ka kai shi karfe biyu da rabi amfani da lokaci ko da wancan abin nan kaidi da misalin da ya mana da inuwa ya ce likaulin nabi sallallahu alaihi wasallama saboda faɗan manzo sallallahu alaihi wasallama abridu bis salati sanyanta sallah fa inna shiddatul harri min fayhi jahannama saboda sananin zafi yana daga cikin konuwa na jahannama aka ce faihu zafin da zafin da yake fitowa yake fitowa waje shi ake cewa faihu ba wutan ba misalin ka je gidan biredi inda ake biredi kofa kofan nan nasu akwai zafi da yake fita wannan shine ake cewa faihu din wa akhirul waqti karshen lokaci an yasira zillu kulli shay'in mislahu inuwan kowanne abu ya zamanto irinsa misali ƙarshen lokacin sallah azhar idan inuwan tsawonka misali yards uku ne ko mita uku ne to daidai wannan lokacin in aka auna tsawonka da tsawon inuwanka da ya kwanta ƙasa iri ɗaya ne wannan ma ya ce ba a da zillu nisfin nahari kamar da na muka faɗa da su ba za a yi lissafin da inuwan da ya ƙaru a sanadiyar a zawali yake nisfin nahari yana nufin zawalin da ya ambata a can rabin rana ba za a amfani da wannan ba kamar yadda a can ma muka ce lissafin da za a yi ba za a yi amfani da inuwar zawali inuwan da ya karu a sanadiyar zawali ba shi yasa nan ya ce ba da zillu nisfin nahar a nan ma ya ce zillu yana nufin fai'u ne kamar da dazu muka yi bayani saboda idan ba da ba da nisba ba da nisfin nisfin nahar din ana kiran shi zillu ne kafin wannan kuma ana kiran shi fai'u ne shine ma wasu shurrahu suke cewa kawai a nan kawai inda cewa ya yi ya ce ila an yi da zillu kulli shay'in rubu ahu ba da zawali ba da zawali ba na yake ba da zawali shi bayan zawalin ne ake so kowanne abu rubu'in inuwarsa ya karu a nan kuma da ya ce ba a da nisfin nahari shikenan bayan inuwan tsakiyar ranar ne bayan tsakiyar ranar ake so inuwan kowanne abu ya zama tunaninsa shikenan zillu zillun da ya kawo a nan a cire su shikenan ma nan zai fi fita sannan wannan shuzuzi na lugha da muka ambata cewa ana kiran zillu ba da zawal da ana kiran fai'u kabla zawal shi ma duk wannan ya guje masa kawai ka cewa ka cewa mutum a bayan zawali in kana so ka yi ibradi ka kara wa inuwan kowanne abu rubuninsa ko kuma ka ce masa ƙarshen lokacin sallah na azhar shi ne to kowanne abu bayan rabin rana kamar sha biyu misali karfe shida in shi ne farkon rana sha biyu rabin rana bayan rabin rana din ana nufin kaman sha biyu kaman ko da kwata ko da minti ashirin ko da minti talatin bayan wannan lokacin kowanne abu inuwansa tsawon inuwansa da tsawon abin ya zama to iri ɗaya shi kenan babu magana amfani da lafazi na ziyu wa awwal waqti al-asr farkon lokacin sallar la'asar akhir waqti dhuhr shine karshen lokacin azhar karshen sa wa akhiruhu karshen lokacin la'asar an yasira zillu kulli shay'in mislihi ba'da zilli nisfir nisfir nisfin nahari yace kowanne abu inuwansa ya ninka shi sau biyu inuwarsa ya ninka shi so biyu shi ne an yi tsira zillu kulli shay'in mislayi ba da zilli nisfin nahari shi makamancan ba da nisfin nahari shi kenan ya wadatar bayan rabin rana tare da sanin cewa rabin ranan za ka fara lissafinsa ne bayan rana ya fito ba lokacin da alfijir ya yanke ba misalin karfe shida rana tana fitowa da nan zaka bada lissafi zai zaman to daga zarar sha biyu ya wuce to ya zama ba da nisfin nahar daga zarar sha biyu ya wuce bayan ya zama ba da ba da zawar ba da zawar yana nufin ko da yana magana akan sallar la'asar ne to inuwan da yake karuwa bayan rabin rana ko bayan zawalin inuwan da yake karuwa din ba zai daina karuwa saboda wannan ba zai kai har kusan lokacin sallar la'asar to saboda haka ma daidai lokacin sallar la'asar din ma inuwan misfun nahar ko inuwan zawalin da ya faɗa din to ana samu to saboda haka a nan ma la'akari da a ƙarshen lokacin to dole sai kayi la'akari da inuwar bayan nisfin nahar ko inuwar bayan zawali ba za a yi lissafi da shi ba in ba ya lissafi da shi ba sai a ɗauko inuwan kowanne abu ya ninka shi misali mutumin da yake da tsawon yas ko mita uku to ya kasance an auna inuwansa inuwan tsawonsa ya kai mita shida ya zamanto mislayi kenan mislayi to saboda haka lissafin za ka fara daga fitan rana ne safanin misalin lissafin azumi lissafin awoyin azumi ana fara lissafinsa bayan abin da in kitawul fajiri in sidawul fajiri da muka da shi za ka shi yasa idan idan misali galibi za ka ga idan rabin rana ya zama to maka awa shida ne a lissafin nan da yanzu yake na lokacin sallah domin a lissafin lokacin azumi ne zai baka awa bakwai ne galibi saboda tsakanin yankewan alfijiri da fitan rana awa daya ne cikai saboda haka idan alfijiri ya yanke aka samu awa daya za ka iya tashi kai sallan sallah lokacin hillun nafila ya riga ya shiga in ka ga ya wuce awa ma ba da wani abun a zuwa gani bane da minti biyar da minti goma wani lokaci yakan iya rabuwa ma minti biyar kafin awa ko minti goma kafin awa da ke shi yanzu yana kwatanta mana ne a aikace za ka iya tafiya wani gun da baka da agogo ko kana jeji sai ka yi amfani da waɗannan muwasafat din da yake ka gano lokacin sallah wakila wasu kuma suka ce shi ne wanda ibn fakhar ya ce wannan maganan da ya faɗa ba san wanda ba san ƙa'idinsa ba a malikiya wakilan nan ba san waye ya faɗi wannan magana ba ya ce izas taqbalati shamsa bi waje shiga in ka fuskanci rana da fuskanka wa anta qa'imun kana tsaye cik gaira munaqisin ra'saka baka sun kuyar da kanka can kasa can kasa shine tanki tanki wala muta'ab wala muta'ati lahu haka nan baka sun kuyar da kanka kasa kasa ba abinda ake nufi tankisi da munakis din da ya faɗa din kuma muta'ati din abu ɗaya ne tankisi din sun kuyar da kanka sosai kasa yadda ba zai yi ka gama sama ba sannan mu wala muta'ati da ya faɗa sun kuyar ba sun kuyar da kanka kamar haka haka wanda tankisi kuma kamar haka to saboda haka yana nufin abu ɗaya ne amma tankisi shi ne sama da shi yasa suke cewa at-tata'atu din at-tata'atu suna cewa akhfadu min at-tankis akhfadu min at-tankis tata'atu din shi ne kadan tankis kuma ka sun koyar da fa in nazarta ila shamsi idan ka dubi rana a haka kana tsaye cak din cak ba kai sun kuya ka ba kai sun kuya sosai ba ma idan ka dubi sama da idanka faƙad da halalwaku in har ka ga fa'in nazarta ila shamsi bi basarika idan ka ga rana da idonka faƙad da halalwaku wa in lam taraha in baka ganta ba bi basarika da idonka falam ya dukuni lokacin bai shiga ba wa in nazalat an basarika fakat tamakkana dukhulul waqti idan ranan ta sauko ganin idanka to a wannan lokaci a lokacin shigan lokacin yayi tamakkun ya zauna ya zauna da gurbin zamansa saboda haka wannan ibn fakhar da waninsa sibul ghazi su hafaf suka ce wannan bai zamanto wato hanya ta gano lokaci lokacin karshen ko kuma lokacin shigar lokaci ba saboda weza ne bambanta weza yana bambanta wuri yana bambanta yanayin ranar fitansa da kasancewarsa ta saukarsa yana bambanta akwai kasar da ma kawai ranar ta fito awa ta kasar da ranar ta fito awa shi ta fito saboda haka wannan ba zai zama to ma'aunin da da shi za a zo a gane lokacin sallah ba cikin sa aikin fahar ya samu abin da yake nema sai yi na kadin misala da wannan cewa ba ba mu san wanda ya fi wannan magana da Allah agunsa agun da shi yake rayuwa to haka ne a wajensa da yawa malamai suna bayani akan wurin da su garin da su daidai da wurin da su da garin da suke sai su ba da fatawa idan fatawar ta je wani ku sai a ga cewa alhali a wancan gun ne kuskure inda mai wanda ya ce kuskuren ne zai dawo a inda suka yi fatawar za su ga daidai ne amma duk da kasancewa ibn ghazi din wayar su daya garin su daya tare ya yi itiradin to zaka gane cewa wannan da Allah ko abun su din ba zai yi zama zabiti wanda da shi ne za a gane lokacin la'asar ba wallazi wasafa malik rahimahullahu anna alwaqta fiha ma lam tasfarra ash-shamsu abinda imamu malik da ya sifanta mana lokacin sallan la'asar za ci gaba da sallan la'asar mutum rana ba ta koɗe ta zama yalo ba rana ta koɗe ta zama yalo lokacin da ake cewa lokacin isfirari dab da faduwar ranar to wannan lokacin sallan la'asar ya wuce wa waktul maghribi lokacin magaruba wahiyar salatu shahidi ita magaruba ita ce ake kira salatu shayi yani hadir yani annal musafira la yaksuruha an kira ta salatu shayi ne saboda sallah ce mai mai bulaguro da mazaunin gari duka iri ɗaya suke yaushe sa aka kira ta salatu shayi la yaksuruha mai bulaguro baya yi kasarunta wa yusalli haka salatul hadiri zai sallace ta yadda wanda yake mazaunin gari yake yi fa waqtu ha ghurubu shamsi lokacinta yace faduwar rana ne wai za ta warat bil hijabi idan rana ta fadi ma'ana hijabi ya kare ganinta saboda hijabin da ya shiga tsakaninmu da ranar ya kasance ba ma ganinta wajabati salatu lokacin sallan magaruba ta yi la tu'akhkhar ba a jirkin tata wa laysa laha illa waqtun wahid la tu'akhkharu anhu yace ba ta da lokaci banda lokacin nan guda daya ba a jirkintawa ya ƙara maimaitawa saboda ta'kidi wa waqtu salati al-atamati wa hiya salatu al-isha yace yace lokacin sallar atama din ita ce sallar isha yana nufin sallar isha ana kiranta salatul atama wa hadal ism wannan sunan yana nufin salatul isha din aula biya ita tafi cancanta shi ya dace a dinga kiranta da shi saboda shi ne ya zo a cikin ƙur'ani inda Allah subhanahu ta'ala yake cewa salasa marratin min qabli ya salatul fajri wa hina tadawuna thiyabakum min al-zahirati wa min badi salatul isha yadda ya zo a cikin ƙur'ani ya ce aula biha ne saboda salatul atama din ma za ka iya kiranta sallan isha saboda ya zo a cikin salati a cikin hadisan manzo sallama wanda imamu ahmad ya rawaito imamu mali muwatta ya rawaito bukhari da muslim da wasu sun rawaito manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa law ya'lamuna ma fil atamati wasubi ya kira sallan isha din da atama kaga amma fuqaha suna cewa makruhi ne ka kira sallar isha da salatul atama duk da zuwan wannan hadisin suka ce hadisin yana nuna ma jawazin abin ne ba yana nufin yana so ka kira shi da sunan ba yana nuna ja'izi ne in ka kira din baka aikata wani abu haramtacce ba haka suka ce saboda sautari fukahawu wasu hadisan za su yi kokari su daidai tasu da mazhaba amma tun da manzo Allah ya ce lauya alamuna ma fil atamati wa subhi bai ma kamata a ce kiran sallan isha din da atama din makuruhi ba saboda manzo Allah baya aikata makuruhi makuruhi haramun eh wajibi mustahabi duk abu ɗaya ne a wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan ka faɗi haka ma za su iya cewa a'a shi tashri'i yayi tashri'i yayi ma'anar tashri'i shine wato shi ba a gare shi bane ya gaya wa mutane ne ba kashin kanshi bane shine yace ghaibu ghaibu bati tafaki wannan khabarul mubtada ne shine wa waqtu salatil atamati ghaibu bati shafaqi maganganun da ya faɗa a tsakanin wahiyar salatul isha'i wa hadha ism aula biha jumloli ne mutarada la mahalla laha min al-i'rabi wa shafaqu al-humratul baqiyatu fil maghribi jajaja wanda yake raguwa a mafaɗar rana min bakaya shu'a'i shamsi daga ragowar ƙarfin haske na rana ragowarsa shine shu'a ragowarsa fa'iza lam ya buƙa fil maghribi sufratun wala humratun idan wani abu yalo-yalo ko kuma ja-ja-ja-ja bai rage a sallan magaruba ba fakat wajaban waktu lokacin isha yayi tas ma'ana bai rage ba ba sufura sufura ba humra humra tas ba komai ta wannan lokaci wato isha ta shiga wala yunzaru ila albayad fil maghribi yace ba za duba hasken da ya rage na magaruba ba ba za duba wannan ba ba za duba wannan ba fa zalika laha saboda wannan saboda haka tana da waktun tana da lokaci daga wannan lokaci ila sulusun dare zuwa sulusun dare abin da yake nufi kasan eh kasan shi wannan din bayan rana ta faɗi ma wato za ka ga ai garin da dan haske haske to shi abu hanifa ya ce wannan haske din bayan faduwar ranar ma yana cikin yana cikin shafak yana cikin shafak sai wannan hasken ya zama baku gaba daya ya zama duhu yadda in baka ɗauki toci na kana haskawa ba ba za ka gamu ba to a wannan ne ija ta shiga a ra'ayin abu to shi yasa shi a nan ya ce maka wala yunzaru ila bayadi wannan hasken mamduban ba za yi la'akari da shi abin da aka yi shi ne sufra da humra yalo yalo din da yake bangaren inda rana ta fada da jaja su in su suka zama babu wannan raguwan hasken da har zuwa wani lokaci za ka iya gani abu ka ɗauka ba tare da ka haska ba wannan ba zai cuta ba wannan kusan ya yi magana ne mukabilin magana a hanaf a hanaf wanda suka ce sai wannan hasken ya gushe saboda aka shafaki a wajensu wannan hasken ne tambayar shi jajaje da yalo na jajaje da yalo ko da ya bata sai ka ga ana sa kayan kuma a ce ai eh ana sa- ana fidda lokaci ana fidda lokaci a ce sai kamar isha'i sai kamar karfe bakwai da minti oh wannan ba da sai dai misali in dai kana so kai amfani da lokaci ne daga an yi sallan magaruba wato ka ba da minti arba'in akalla to shi wannan sufura da humra din to ba sa wuce minti talatin talatin da biyar bayan ranar ta faɗi za su wuce sa idan da lokaci za ka yi amfani kai sallar magana in dai lokacin sallar magana ya shiga kai sallar magana kamar da aka yi minti talatin da biyar zuwa arba'in to isha ta shiga ma'ana wannan humra da sufura din sun kauce an daina ganin su musamman ma ka je birane ma ba zai yi ka gansu ba gine-gine da wannan bishiyoyi haka sukan iya karewa za ka yi amfani da lokaci ka kara minti talatin da biyar ko arba'in duk da mai ta sallar isha din tagilisi aka fi so tunda ya sa- a- asalin lokacin sallar isha din zai kai karfe goma dare ba karfe goma misali muka ce karfe shida idan karfe shida rana ta fadi magaruba ya shiga to bakwai takwas tara goma kuma awa hudu ba to shine asalin lokacin sallar isha sulusi na farko na dare shine asalin lokacin sallar isha wanda manzo yake ta laula an ashuka ala yake cewa inna ya- a- a- innahu la waqtuha laula an ashuka ala ummati Eh, wannan yana magana a farkon lokaci ne shi yasa ya ce fazalika laha wannan ne lokacinta fazalika laha waqtun ya- tana da wannan lokacin ila sulusin laili har zuwa a sulusin dare mimman yuridu ta akhiraha li shughulin aw uzurin shine lokacin da yanzu muke magana kai kaman zuwa karfe goma kenan wannan tsakanin duka lokacin shi ne muktarinsa ne ga wanda misali ya shagaltu da wani abu zai iya kaiwa har sulusin dare ga wanda yake so ya jirkinta lishigulin saboda wani uzurinsa lishigulin saboda wata shigularsa wani abin da ya dame shi wa wasu bukatunsa a uzurin ko saboda wani uzuri daidai wannan tsakanin bayi da sarki ko bai samu ruwa ba irin wannan zai iya kaiwa sulusi na farko wal mubadaratu biha aula amma a gaggauta a yi ta da wuri din ya ce yafi wala ba su an yi akhiraha ahalul masajidi qalilan ya ce ba laifi masu masallatai masu sallah a jami'a masallaci su jirkinta ta kaɗan listima'in nasu saboda mutane su taru wai kurahun naumu kabla ba a son a yi bacci kafin sallan isha yana nufi tsakanin makaruba da isha wal hadisu hakanan fira da gairi shugulin ba na ba na wani abu ba na wasu bukatu ba haka ce fira na bukatu misali ka je ka yi ciniki da wani nawa ne wannan nawa ne ka zafin ciniki ko ka je kuna sulhu ta tsakanin wasu mutane Eh, maganan da ya zama na wata bukata ce wannan shi wannan ba matsala amma fira yadda a yanzu misali za a je daba a je daba bayan sannan ita a zauna a yi hira ko na siyasa ko na corona ko na waye irin wannan hira da aka saba ana yi din nan to ba a so yana nufin kafin isha ba a son bacci bayan isha kuma ba a son fira in wurdi ne kai wurdi nafila nafila karatun qur'ani karatun qur'ani in futu ne ka futa eh